بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا أمة الشيخ اغدري لنا بهذا المحضر فالتقاه بنظرة تأتي لنا بالزهر
تذكرت والذكرى شيخ بيتي نايتن تنتني والذكرى العالي تنتن النوم تبدو للمحيا tana gurɓata rayuwa gare ni marayata ma'ana rayuwa ina tuna wasu abubuwa na halaran manza Allah da sannan ne wannan tunanin gaba ɗaya sai rayuwa ta ya matse mu me shehu ka tuna layalin imanin hayyi yace dararen nan na darare na haɗuwa da dangi fi hadratul ulya a hadara ta ainihin wato maɗaukakiya hadara hadaran manzon Allah ina tuno hadaran haɗuwarmu da manzon Allah da muke yi irin na duk sati ɗin nan Eh, ta haɗuwa da kwaɗabai lokaci da ne da gausin lokaci da aka damu na kowace nahiya a duniya manzon Allah yana ganawa da su to kullum na tuna za mu haɗu ko mun haɗu ya ce to tuna mun haɗin nan sai in ji gaba ɗaya rayuwa ta gurɓace mu kawai na ƙagara in kuma haɗuwa kuma gashi da sati za mu haɗu ta idan muka gama haɗuwa da mitin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na dawo muhajir min fityan sirkin sai sabari na gaskiya su hadarto ni su zo wajena su karɓa daga gona ni kuma na karɓo daga hadarar manzon Allah sharu fitiyanu sirkin
fadakala su ila Allah qasdan Hakika waɗannan samarin na gaskiya sun tsarkake nufinsu ilallahi ilwa Allah anna muta ba za mu mutu ba ni da su irin mutuwa ta ammawa anna haya ba za mu kuma yi rayuwa ba rayuwa irin ta dabbobi rayuwanmu rayuwa ce ta arifan Allah masoya manzo Allah
tanaza afa zikri ashabu shaykhina sabon shehinmu shehu Ahmad Tijani sun yi miƙeƙeniyar ƙwarya ko kofi na ambatan Allah wannan ya kakkaba ya miƙa wannan shi ma wannan ya kakkaba amma kakkaza shi wani abu ake sha a gundaren zikirin Allah shi ne sabon shehu Tijani mu kenan shi muke ta sha da junanmu wannan ya ba wannan wannan ya ba wannan
wa zikra rabbika da kuma ambatan manzo Allah mun yi miƙeƙe ne ya ƙwaryarsa fi arba'in mahaya cikin mafi ɗaukaka da ƙayan nan na wato rayuwa.
fa qawlan min radin Wani yayin ƙwaryar nan ta zikiri da ambatan manzo Allah za ka zanta da masu ɓangarowa.
wa qawlan lisadirin Wani yayin kuma za ka ganta ga masu gangarowa.
wa'awinatan lil hayy wani lokacin kuma ƙwaryar zikirin Allah da ambaton manzo Allah za ka zanta lilhayi ga dangi ahsin bihi sa'aya ka kyautata da wannan aiki na ambaton Allah da ambaton manzo Allah abu ne mafi kyau kai ko ka kyautata da shi
yuhimu bihi dauran musu in yanzu muna gigi cewa bihi da ambaton manzo Allah ɗauran wani yayin shi da annabi muna gigi cewa eh, mun narke mun kiɗin ne ta wa dauran bi sirrihi wani yayin kuma muna jiji cewa bi sirri da sirrin manzo Allah wa sirru rasulillahi kaga kuma sirrin nan na manzo Allah sayyan ala dayya nadi ne a bisa nadi farke shi da saninsa sai Allah Mm, amma haka muke gigicewa muke kidimewa da shi
fadaha rasulullahi shehu ya ce kaga da rasulullahi manzon Allah nuridu shi muke nufi ya yi taƙalimin mafa'uli ne alal fi'il wal fa'il saboda muhimmanci da tabbatar da haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi muke nufi rusul zatihi abun aikowar zatin Allah wala su'udana rum ba sauda muke nufi ba wala rayya wala rayya ba kuma rayya muke nufi ba a tafiyar mu annabi Muhammad kawai ba sauda muke nema ba ba rayya ba ka dai san wace ce sudan ko naira rayya kuma san girma da neman shura ko neman duniya ba shi ne a gabanmu ba annabi muhammadu kawai shi muka nufa
walimla don ne ba zan faɗi haka ba ko in ce annabi muhammadu muke nufi wa'aini qadra aktu bi qazati hakika idaniyata ta ga annabi a farke urukuru duk waliyar da suka ga annabi ai su suke fada tun zamanin sahabbai ana ganin annabi ido da ido bayan ya koma ga Allah duk sahabin da ya ga annabi yana fada ya ce na ga annabi a sifa kaza a hali kaza a farke haka duniya ba ta bushe ba da mazaje da suke ganin sa kuru-kuru har zuwa yau kuma idan sun gani su suke faɗa idan ba su faɗa ba waye san sun gani a'a duk waliyan Allah na ko ba ne ma suke wai a ce ka yadda ba a'a cewar mun ga annabi girma ne ga annabi girma ne gare mu mu ma kuma falala ce ta Allah ni'ima ce wa amma bi ni'matar rabbika fahdis shehu mushahamad tijani haka Allah ya hore masa yake ganin manzan Allah tun da ya ga annabi ido da ido ya karɓi ɗariƙa annabi bai kuma kubace wa idansa ba ko da da ƙiftawar ido mulai sai gibu an hu miƙilara ƙarfaci misalin ƙiftawar ido shehu mukulli to haka maulan shehu khalifa sa gashi haka ya gada ashe ce na gan shi ƙuru-ƙuru a farake ido da ido dalili akan ganin shehu ga annabi ko suna da yawa na
bi hayy allazi ahawa a dangin nan da nake son su shine na gan shi a dangin larabawa yana cikakken balarabe
dahar wa dunya ni ko ina son dangin annabi larabawa matuƙar wato zamani kai matuƙar duniya ma ni ina son larabawa saboda soyayya ta manzo Allah
wa aidan ara ainihi hakika komawa cikin magana a idaniya tara ina ganin ainihi ainihiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yu ainahu tana yin kama da ainihiya ilahiya Jamalan.
wajen kyawu da jamala fa hal fi ahmad al-sunyan shin yalla ko kana samun me- wanda yake abun biyan cewa zai hama daga annabi ahmadu ko ko kana samun min suniya abun- abun toga cewa ga annabi a ce ya fi kowa in dai ba wani ba babu kuma ainihiyar annabi ta yi kama da ainihiyarsa ainihin lamarin kenan na'am alayhi salatu al-haqqi salatin ubangiji na gaskiya ya tabbata ga manzo Allah ma qala mughramun su faɗin nan na wato mai bege ya faɗa tadhakkartu ya ce na yi tintintini wa dhikra alhali tintintinin haɗuwarmu da ma'aiki
mahaya tana gurɓata maraya ta gare ni
حرفان فبيض إزاد الحرف مع شعائشه فبيض عائشه فملك وسلطان الملوك خديمه وذا شرف لم يخمشا فيه خامش خرجنا من الأغيار بالذكر دائما بحب رسول الله تنفى الفواحش ألا بدل المختار دون سوائه ألا بدل المحمود ما أنشائش لئن غاب عنكم ذا الحبيب فإنه بقلبي بقلبي فلا يهدش علي خادش زمان رسول الله وهو مكانه وذلك هزم الأرض إلا شرائشه خليفة رب العرش وهو أمينه وقد غدت الخمسين فرائش وشمس الهدى ليس إذا حيكل الندى وهو شافع يوم القيامة ناهش أي عليه فرائش معايش حرف السائل
na'am فتفتح زاد الخلق yace na miƙar da karkace-karkace nan na halitta ma ata aishu ko da yaushe mai rayuwa ya rayu
bi zikirin ladhi na miƙar da karkace-karkacen halitta ne da sababin ambaton wannan da
min mutaqibul ma'aishu marayata take yin daɗi minhu daga gare shi shine annabi muhammad da shine rayuwa kowa take daɗi da sababinsa to na miƙar da karkace-karkacen halitta da sababin ambato na shi kowa ya kuma miƙe karkatace daidaita na'am
وملك وسلطان الملوك خديمه mulki ne na Allah sultanul muluki sarkin kuma sarakuna shine ubangiji Allah khadimu hadimansa ne shi ko shi gundarinsa mulkin Allah ne Allah kuma hadiminsa ne don shine awwalu makhadumi farkon abin hidimtawa a hadara Allah annabi Muhammadu na'am وذا شرف wancanan ka ko wannan matsayi na annabi da na faɗa ɗaukaka ne da girma لم يخمشن فيه خامش wani mai tabka mari ko shi ne lam ya amishan babu yana mai tabbata da samunsa ko ƙoƙari baya ta bayar da shi mai nema ya je ya wahala ya yi duka ya yi wannan baya samunsa
خرجنا من الأغيار shehu ya ce mun fita milar a gayari daga gairorin allah بالذكر دائما da ambaton Allah tutur
بحب رسول الله tun falfawa hishu an kore mana alfashoshi daga barin mu bi bi- bi hubbi rasulillahi da sabon soyayyen mu maza Allah
على بدل المختار ala ku saurara ni in ya bajalil muhtaru abin zaɓin Allah ya ishe ni دون سوائه koma bayan waninsa kowaye annabi ya ishe ni ala ku saurara بدل المحمود abin yabon Allah abin yabon bayan Allah shine annabi Muhammadu ya ishe ni ما آش عائش ko da yaushe mai rayuwa ya rayuwa to ni annabi ya ishe ni
لئن غاب عنكم ذا الحبيب idan wannan masoyi sallallahu alaihi wasallama ya faku daga barin ku فإنه Yi بقلبي hakika ne in yar annabi yana zuciyata babu yana fakuwa daga barin zuciyata فلا يحدث فلا يحدث فعادي خالد hadish saboda haka hadishu mai aibatawa la ya hadishu adiya babu yana iya aibata zuciyata dan annabi ne a ciki in kuma kace zaka aibata ni kai zaka dauki aibin na'am
خليفة رب العرش annabi muhammad shi halifa ne na ubangijin al'arshi وهو أمينه kuma shi ne ba aminan Allah وقد خبئت من أخمصيه الفرائش alfara'ishi shimfiɗu na halara Allah al'arshi da furshu da samawatu baki ɗaya haɓa a ta kwantar da kai la'ahama sai ga maɗankwarin takin takalmansa itaka ya shige ya take komai na halittar Allah komai sammai bakwai al'arshi alfarshu kursi duk suka yi ƙasa annabi ya taka ya shige saboda girman daraja
زماني رسول الله shehu ya ce zamani na manzon Allah وهو مقامه annabi kuma shine bigiran zamanin nawa
وذلك حسن العبد wato duka komai a zamani na annabi nake gani duk zamanin na manzon Allah ne bigiran kuma duk da nake inna duk nake manzon Allah ne makanin zamanin nawa na'am وذلك حسن العبد wancanan ka cewa ma'aiki ne zamani na shi ne bigiri na shi ne tsarin wannan bawa in ya فراش رائش in mai yayyafi da jifa da kibiya na makaru ya yi jifa yayyafin kibiyoyi na sharri to manzala ne tsar hisnul abdi kenan cewa manzala ne zamanin nawa shi nake gani a inda din nake mazauni na manzon Allah ne to duk wani mai jifa bismillah Mm. ka gani wanda ke son zai buge ni to ya zo gaɗa hasani in jifa sharri ne ka zo ga manzon Allah in dai ka rike annabi ba abin da zai faru shi shehu yake nuna mana na'am وشمس الهدى shi annabi rana ne na shirya حيث العلا zaki ne kuma na makiya هيكل الندى shi kuma karan karma ne na baiwa bodi bodi jikin baiwa ne na Allah baiwar Allah annabi Muhammadu
وهو شافع يوم القيامة shi kuma mai ceto ne rana alkiyama نائش mai kai mutuka cikin ceton bayi alkiyama
ثنائي عليه shehu ya ce yabo na ya tabbata ga manzo Allah ko ثنائي عليه قد كفاني bani hakika yabo na ga manzo Allah ya yi sheni duniya da lahira صليا عليه Allah na kiraye ka na roƙe ka kai salati ga manzo Allah إلى الآباد har zuwa abadin ɗan abadu وهي المعايش shi ta ce marayata mai daɗi gare ni shi ne salati ga manzo Allah
خر الخالق خدمت رسول الله شوقا محادثا به سامر به ومنافسا حملت وربي بالوجال أمانة وعهد قرانها ولم منافسا رفعت لواء الحب والاتسام يقول وقلت عما من ومن كان حارسا عرفت لذكر المصطفى تتبعني ونام وخير فعليه مهاجرا فعسى سنة الذكر برسوله بما تدعو فيا لك من مرعى هناك ومرتئ يهيج عينه قديما وحادثا ويمعن طول الدار شم عريجه سام وحام ثم من كان يافسا محمد عبد الله أحمد حامد عليه صلاة الله مرة وثالثا عليه صلاة الله بالذات عليه صلاة الذات بالذات وعدها ويعن كرامي بالملائم نافسا بأسعف ما تدري من دائما وما تدري المهبوب به محادثا خلق الله
harfin ƙafin shehu ya ce ختمت رسول الله na na hidimta wa manzon Allah شوقا halin kasancewa ta ina mai shauƙi gare shi محادثا ina mai hira da shi ta rana da yamma muhadasa kenan
سامرا في ذكره ina mai hira da shi ta dare fi zikiri cikin ambatansa in hira da shi da rana da yamma da daddare ma ina hira da manzo Allah hirar rana da dare shine eh, muhadasa amma dare daga nan har ake to alfajar sunan wannan hiran musamara to ina mai hira da shi da daddare da ambatansa ina mai hira da shi da rana da shahudinsa kullum aiki na kenan ina mai zance da shi dai حملت amanatan ni na ɗauki amana wa ahdan da alkawari amana soyayyarsa wa ahdan da alkawarin kiyaye soyayyarsa da kuma ainihin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yarda da mu da shi ina riƙe da wannan
ورائها wa rabbi da ubangiji na Allah ne rantsuwa cewa dai ni na ɗauki amana da alkawari na manzo Allah ura'iha ina mai kiyaye ta Wurin ulfa na kisa ba za a same ni ba ina mai warware alkawarina da kuma ɗaukan amana abada ina kansu ba zan warware ba akbar na'am ما قلت ni kuma na ɗaukaka tutar nan ta soyayya soyayyar manzo Allah Mhm. da ambatan Allah ثانيا halin kasancewa ta ina maɗaukaki
حماما hakika na hore hammamu وكان حارسا na kuma hore harisu sunan mutane ne hammamu da harisu masu wuya sha'ani ko ko ka ce wato amma mu kurma wanda ba ya canta eh harisu kuma mara baki bebe ai suna da wuya sha'ani shaddin na hore su sun bi suna ganewa yanzu ba sai ka eh ba saboda albarkacin manzon Allah irin dakikan nan marasa gane harka masu tsananta wannan kiyayya da kin gane harkar manzo Allah tun na lausasar da su sun gane annabi sun bi shi kenan amma mu kenan da harisu magana ce cikin magana na na kamar irin su wancananka da wancananka tun na gama da su an hore su sun bi hanya Allah ya saka shehu na'am ni ko ina rasa bacci da zikirar mustapha da sabon ambatan abin zaben Allah ina mai lullubuwa da ambatan manza Allah uhayyar ɗan ƙaramin ɗan uwana wa nama ya yi bacci da ya zama yana tare da ni tun yammaci yana ta hira gashi nan ya yi bacci har dare gashi nan yana ta bacci ni kuwa ina nan a watsakitin rana har yamma har dare har asuba ido na biyu kawai ina hidimar yabon manzon Allah kawar ba fa'ar ta ato da jubal ina ta kewan wato zaɓaɓɓen nan na cin tintini cikin dausayin nan na sifar manzo Allah wato gonar sifar annabi na shiga ina kiwo sai ina ɗauko nijiba zaɓaɓɓu na tintintini ina ɗauko su cikin gonar na shiga gonar to abin da nake ɗauka manya-manyan muhimman su ne sifatu sifatu al-muhammadiyya al-haƙiƙiyya ɗin nan to na shiga gonar su nake zazzaɓa nake ɗaukowa ina ambatan manzo Allah ina yabansa da ita a makiyaya na ɗaya bakewa da babu ana samun wato a'isan mai ɓarna fiye cikin wannan gonar da shingen ya al'ajabin abin da yake cana gare ka na daga magana ko da makiyaya me kaye fayalaka min mar'an al'ajabin mamaki ya tabbata gare ka daga makiyan abin kiwo hunaka a can mamarta inda abin kiwa yawwa da muka riki wannan shingen tsararre kadiman tun na tintintini shingen wahadisan da kuma sabon shingen da aka gewaye aka daɗa kewaye shi mun rike shi wannan matsari ne kuma wajen shinge ne na annabi da yake tsararre kadiman wa hadisan da can bangon da aka na kiyaye wannan shingen mai tsare shi ne daga afkuwar masu yan a'isu masu barna yanzu ma da aka sake sabon garu aka daɗa gine shi shi ma tsararre ne daga barin afkawar masu barna shine ainihin cikin hadara inda ake gano sanin sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shan mu'arijihi shakar kamshin nan na manzon Allah yana wa'altar da bayi tsawon zamani tun daga zamanin sabu har zuwa zamanin hamu sannan kuma da wanda ya kasance ya fi su yayan annabi nuhu ne samu da hamu da ya fi su to wayannan tun zamanin su halittar Allah take shan wuya take wahala akan samun shakar manzon Allah da kamshinsa amma mu ga mu muna ta shaka saboda albarkacin manzon Allah da soyayya su yaya ne guda uku su suka haifi mutanen duniya samu hamu ya fi su samu ya haifi larabawa daga nan ne manzo Allah ya fita sai kuma hamu abu abu abu abu abu abu turki abu abu sudan wancan kuma abu arabi ya fi su kuma abu turki to wa'annan uku in suka haɗu to su ne jinsin halittar duniya baki ɗaya na kauni su da 'ya'yan annabi nuhu tun zamanin can annabi nuhu su ne waɗanda ya haifa to waɗannan tun a wannan zamanin ake shaƙar ƙamshin annabi muhammad kuma yake wahalarwa sai an tsaya sai an narke shi sa sai kaga a cikin mutanen bayan allah ɗaiɗaiku aka zaɓa suka shaƙa su ne annabawa sai kuma waliyan da ba su da yawa annabi muhammadu bawa dai na Allah annabi ahmadu kuma mai yabo ne ga Allah salatin Allah ya tabbata gare shi biyu uku uku duka abin da shawo ke nufi duk wani abu mai biyu biyu Allah ya salati ga annabi adadin biyu ido biyu ne hanci biyu labba biyu kunne biyu Allah ya salati adadin dubbin biyun duniya da lahira wasalisa abu mai uku uku duk wani abu wannan uku ne na jinsin halitta wato mutaharriki ne ko, ko kuma sakiti ne jamidi ne na halittar Allah duk wani abu mai uku inda duk ka duba kawai ga kaga uku Allah ya salati adadin ukun kofa ɗaya biyu uku Allah ya adadin wannan kofa duk wani abu mai uku je kaka kirga shi ba adadi duniya da lahira musalis mu za mu ce wa rabi'a wa khamisa wa sadisa wa ila ma la nihayata bi Allah ya ta salati ga annabi adadin salatin zati shine Allah ya tabbata ga manzo Allah bizati wada da zati kuma ita kadai waya aluga rami shehu yace bege na kuma ya dinga daukaka nafisan bil madai yana mai furci bil madai da yabannin manzo Allah shi yabannawa bi adabi ma tajri min al ani a bisa ninke ninken abin da take gudana daga yanzu da'iman tutur wa ma tuktu lil mahbubi matuƙar ne tuktu na fifita sababin abin yabo na abin yabon Allah Fihi mu- matuƙar na zamanto na fifici wani na a cikin sa mu'adisan ina mai kuma zance Fihi.
fi cikin sa shine yabo
حرف الذال ذكرت رسول الله من زهزه الحرج وواصلني دهري فصرت كمن حجا يعرقني ذكر العمين فليلتي كعام وخير الخلق قد أطفف الفلجا هوى أقرب التذكار قلبي وإنه مدى الدهر لا ينفع يفارق ذا البرجا نشوت بذكر المصطفى قبل نشأتي أيا آذني دعني فقلبي به لجاه حلفت يمينا إنني الدهر ناصج لأمدى خير الخلق ينيمه نفجاه دويت به نشر العلوم وإنني مرت به البحرين يا خبذا مرجاه يمد جميع الكون نور بهائه ويمهو جلالا كل بطل متى دجاه يمد جميع الكون نور بهائه ويمهو جلالا كل بذل متى دجاه كذا في هنين قبله فتح مكة وقد دوخ الأهزاب فوجا يلي فوجا ببدر وأهد قد تبلد ومحا به بطل فهر كان من قبله دجاه فصلى عليه الله في كل طرفة أديد الخصا والرمل ما زازها الهمزة وصلى عليه الله في كل ذرة صلاة تحيط البحر والفلك والموجا ويؤضئ بيدا ما يروم وفوقه بجاه رسول الله من علم الحجا عليه صلاة الله في كل حالة وعال وثاب ثم من هاته زوجا حرف الزال ذكرت رسول الله man zahzaha al-harja wa wasalani jahari man zaza alharja ya nisantar da aibu shine hijabi ɓanna kenan daga barina wa wasalani isadar da ni da Allah da hari mutuwar zamani na kuntu kaman hajja sai na zaman to kamar wanda ya haji tun ban je haji ba ake gani na alhaji alhaji saboda ni saboda san annabi da samun usulin da wasalar da ni da iya da sanin Allah da na yi ina bafanji an san bafanji wanda bai taɓa zuwa ko airport ba balle ya je haji to ni tun ina bafanji na zama kamar alhaji fasirtu kamar hajja saboda kwarjinin soyayyar manzon Allah annabi ne wani waka da kawai sisi ce kai wannan nan kai kudi alali to shi ne abin da yadda ake ta ake ta gani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi komai Allah ka ba mu na
yu'arriquni dhikrul amini ambatan amincaccen Allah annabi Muhammadu yana hana ni bacci falailati ka amin dare na kuma dan albarka na aikin da nake a ciki ka amin kamar shekara guda ne duk dare ɗaya abin da nake yi na salati da yabo da abubuwa kamar shekara ne saboda albarka Eh, in an samu albarka kwanuka shi kenan an gama a shi ne muke cewa ba shau ya yi rayuwa shekara saba'in da bakwai amma ba awa biyar amma in aka ce ga ayyukan shehu ka ji kaɗan ɗauka za ka yi wannan ya rayu a duniya ya haura ma shekara dubu ayyukan saboda albarkar rayuwa to kaji ashe ga sirrin saboda manzon Allah da yabansa ne lailaci ka amin duk dare na ɗaya kamar shekara ne in kaga abubuwan da ake da daddare a ce gashi imani ba zai iya tunani ba zai iya sai dai imani kawai ba komai bane yake sa haka albarka ce shehu ya samu albarka a rayuwa Allah ka ba mu ma lailaci dare na ɗaya takka amin kamar shekara guda ne khairul khalqi fiyayyen halitta annabi muhammadu kan akfafal kulja hakika ya tsarabantar man da rabauta cikin rabo kullum annabi guzarar rabauta yake taba ne
hawa aqrabat tazkari qalbi zuciya na ya tare kunaman nan ta tuntuntunin manzo Allah wa innahu
kunama wacce take sa in ta harbi sai tunani to tana cikin zuciya ta bal ƙara bani take bal kunama tana ta harbi ko sai ƙara shauƙi nake kaga ƙarawa take to kunama tintintine cikin annabi zuciya na ya tare shi Allah ka ba mu mu
wa innahu hakika shi manzo Allah madaddari la yulfa babu kana samun manzo Allah mutakar zamani yufariqu dhal burja ya rabu da wannan burjin zuciyar ko kuma kunama nan da take ta harbi yana ta samun karuwar shauki da ambatan manzo Allah ba ka samun ta mutakar zamani ta rabu da wannan zuciyar kullum tana nan to manzon Allah kenan sallallahu na'am nashautu bi zikril mustafa qabla nash'ati na tashi ne da ainihin ambatan abin zaɓen Allah tun gabanin tashi na na tashi da ambatansa tun ban tashi ba na tashi mana faruwa samuwa ko mana tun ba ni kenan nake cikin ambato da yabon manzon Allah sallallahu tun a alamul arwahi kenan tun ban zo na zama ni gani ni da alamul ajsadi na zama mutum ba na zama alama tashbitin nan ne ta ina can tare da shi a ruhi tun ba ni kenan na'am ya azli ya kai mai zargi na cikin soyayya ta manzon Allah da'ani rabu da ni fa qalbi bihi lajja zuciya na yayi zurfi bihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ka yi min na zargi ba zan dawo ba sai dai in ƙara gaba ka ji soyayya kenan
خلفت يمينا na rantse rantsuwa إنني الدهر ناسج hakika ni mai sakawa ne matuƙar zamani لأمداء خير الخلق ga yabannin nan na fiyayyen halitta يا نعمه نسجا ya ma dallansa da sakawa kullum ina saka yabon manzo Allah
ضويت به نشر العلوم na nade kuma ya da ilimai bihi da manzo Allah وإنني hakika ne yes مررت به بحرين na cakudanta kogi guda biyu bihi da manzo Allah baharul shari'ati da baharul haqiqati
يا غطى مرجا ya ma dallansa wannan wannan cakudawa dan sai an hada dama kogunan biyu tafiya take kyau sannan islam yake cika sannan imani kuma yake tabbata Eh, kamar yadda imam malik ya faɗa ne wannan ya ce zai tafiya da kogi ɗaya ba ɗaya ba kuskure ne man tasawwafa ko man tafaka walam ya tasawwafa faƙar tafassaka wa man tasawwafa walam ya tafaka faƙar tazandaka wa man jama'a bainahuma faƙar tahaqqaqa in ce shari'a kawai ba ruwansa da zancen ma'arifa ba ruwansa da zancen hakika sanin Allah to wannan cikakken fasiki kenan dan ban da zagin bayan Allah ba abin da zai yi komai aka kace ba iya ba shi sa fasikan su kai mana yawa komai ba iya ba komai kafirci ne komai bid'a ne tafassuki ne da nassin hadisi zagin musulmi fasikanci ne sibabul musulmi fiskon in kuma ka fara shirye-shirye ya za mu yaƙe shi ya za mu yi mu ci mutuncinsa wannan kuma wake taluhu kufuru to duk sanin mutum ya ce ya ja ya tsaya a ilimin zahiri ba ruwansa da na baɗinu bayan da shi a shari'ar sai an haɗa da shi sannan addinin yake cika kace kai ɗaya ka ɗauka ba ruwanka da ɗaya zagin ma ɗayan za ka yi to fasikanci ne idan kuma mutum ya ce ba zai yi shari'a ba ba ruwansa da ilimin zahiri ba ruwansa da fikihu ba ruwansa da kaza ba ruwansa da kaza shi kawai hakika ne shi ilimin hakikati ne shi sufi ne man tasawwafa kenan wannan shi kuma tasa matsalar har ta fi na tafassuƙin shi ya ce faƙar ta zandaka wannan kuma ya yi zindikanci ya zama zindiki domin shi tsayawarsa a nan ya zama zindiki idan ya bar ma takalifu kuma ya zama kafiri ce tsananin ya san Allah ba zai sallah ba duk wani wanda bai biyo hanyar da muke a kai ba ba daidai yake ba mu ne nan za mu abin da muka ga dama saboda mu ne ainihin kaza kaza wannan zindiƙanci ne shi kuwa zindiƙi shi ne kafiri ya sha mamaye bawa shaƙiƙin kafiri shi ne zindiƙi ƙaramin ƙaninsu shi ne fasiki da zindiƙi da kafiri uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma zindiki ne shaƙiƙin da yake bin kafiri shi ko fasiki ubansu ɗaya tsakaninsu ma da wasu to duk wanne ya tsaya da bai haɗa abubuwan nan tare ya tafiya da su ba yace zai ɓangare ɗaya zai tunda na zala jibrilu awwalan bi shari'ati wa na zala saniyan bil haqiqati ko to ai abun a ɗaya yake ba za su rabu ba ne shi sa idan malami ya kama ɓangare ɗaya ce da nan zai yi can baya yi baya samun kamala a ilimi da yawa za ka ga wanda sun ce su sufancin kawai ba ruwansu da wani shari'a me suka zama me suke zama ba mahalaka ba mutum ya mutu a kafiri ya je ya sha ya shi su burbuɗa wala ki sha wahala tun a duniya a mutu ba imani an bar hanyar Allah an bar hanyar manzon Allah ko ko mutum ya ce shi ba ruwansa da abin da Allah ya tabbatar ya ba manzon Allah na hakika ilmul baɗini ka zo ka ce kai ba ruwanka kai sai zahiri sai kai taɓarna kuma ka zama fasiki kai ta zagin bayan Allah kaga kowa bai iya ba sai kai kai ka san shari'a kai ne ka iya kai baka iya komai ba baka san komai ba sai ka haɗa shari'a tare da hakika sannan ka zamanto tafiya ta yi kyau waman jama'a bayyana kuma fakat ta haƙaƙa in ji shugaban shari'ar imamu malik ko ta- shari'a duk wa'annan bayan allah dukkaninsu sufaye ne duk wani wanda ka riƙa ka ce dukkaninsu duk wanda ma za a jingina wani abubuwa da yawa na rashin kirki da yawa za ka gani kawai sai dai a faɗa wasu bayan allah haka amma magabatan nan namu da masu mazhaban nan dukkaninsu tafiya ba ta yiwu ba sai da suka zama sun haɗa shari'a da haƙiƙa sanin Allah ko ko littafin shari'a ba ba faɗa ake yi ba da shari'a ake fara ko farko abin da yake wajibi ga mutum musulmi an yi arifar rabba ko ba haka ma malam mai kokami ya ce ba an yi arifar rabba ko أول أول ما يجب على المكلف تسهيه إيمانه تسهيه إيمانه تام ya za a imani ya ingantu ba tare da ainihin bin hanyar mutanen Allah da sanin sufanci ba to wannan abu ne a fili duk wanne ce zai kaucewa haka shi zai shiga hadari bayan Allah da suka ishtihadi suka bayyanar da abubuwa ba su ban ma'arifa ba الشيو ياتي مرت به البحرين يا أبد المرجع
يمد جميع الكون نور بهائه hasken nan na kwarjinin manzo Allah yana daɗi ga ainihin wato baki ɗayan halitta ويمهو جلال كل بطل متى دجا yamhu yana share kulla fudulin dukkanin barna mata da ja ko da yaushe ci da ya ruri sai manzo Allah hasken sai share wannan ainihin barnar
ببدر a badar وأهد da uhudu قد تبلد وامها hakika hasken manzo Allah ya haskaka wannan ha ya share bihi da Yi wannan hurri hasken ya share da shi wannan hasken ya share annabi ya share budul fihirin barnan nan ta kabilar fihiru كان من قبله دجا da da ya kasance mai duhu kirin ya yi cida amma hasken manzo Allah ya share shi كذا في هنين haka nan a hunainu قبله فتح مكة gabanin hunainu ma fatau makata duka sun ci wuya tambaye su mana da daɗi Waƙad- hakan manzo Allah ya yi- ya ya- ya waɗe su na'am وقد دوخ الأحزاب hakika manzo Allah ya rugurguza ta tarkiyar kafirai a galautar handaki فوجا يلي فوجا jama'u suna bin jama'u duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya rugurguza su da haskensa
فصلى عليه الله ubangiji Allah ya yi salati ga manzo Allah في كل طرفة cikin dukkanin kyautawan nan na mai ido duka na halitta عديد الحصى Allah ya yi salati gare shi adadin zakonkwani والرمل adadin garin rairayin duniya ما زهزه الحرجاء Allah ya yi salati ga manzo Allah matuƙar ya nisantar da barna da hijabi daga barin bayi sallallahu alaihi wa sallama وصلى عليه الله Ubangiji Allah ya yi salati gare shi في كل ذرة cikin dukkanin zarra
صلاة تحيط البحر ko ka kwaya kwaya zarra ko ina cikin duniya da lahira Allah ya salati adadin haka salatin da take kewaye wato kumfar kogi والفلك da jiragen ruwa ma'ana da tekun gabaki daya والموجاء da kumfar kogi tuhi salatin tuhida salatin tuhidu البحر kogin والفلك da kumfar kogin والموجاء da kuma furka jiragen ruwan walmauja da kumfar ma'ana duk tekun duniya da ruwan duniya salatin tafi karfan yawan wannan
ويعطي عبيدا ما يروم sannan kuma ya ba wa bawa abin da yake so yake kauna وفوقه da burbushin saman da haka ya ba shi shine ni in yes
بجاه رسول الله Allah ya bani sama da abin kauna sama da abin neman mu Allah ka ba mu آمين albarkacin manzo Allah man allaman hajja wannan da ya sanar da bayi mumine aikin hajji alaihi salatu lahi salatun Allah ya tabbata da manzo Allah fi kulli halatin cikin dukkanin hali wa alin da alayansa wa sahbin da sahabbai thumma man hazahu zawja sannan da abin da ya tare shi na daga matekunsa samana salati da salami ya gamgama mata yan maza Allah radiyallahu anhum حرف الزاء زعنت وقدت الخلق بالمنه ألفظ وحب رسول الله والأهد أحفظ نسير يسير يزدري وحد بازل ولي مقول يهدو وبالمده يلفظ وقد علم الأقوام أني مبرز ومن مرض جاروا علي وأغلظوا وعنا أبالي والرسول مجاوري إذا صد ألقاب النفوس وأهفظوا وإني يا عبد الله أتلو كتابه ودم رسول الله داري أقرزوا وإن رجال الله دانوا لطاعتي ولي برسول الله درع مغلظ فغير فأين عنايات الإله بفضله ببدو ومثل جانب الدار تلحظ ومن لحظته ومن لحظته عينها خوف كلما يخاف عليه والعدو يقرض فأشكر ربي بالأمين ووده سأهدمه من همد الدعم يهتز عليه صلاة الله ما قال صادق وحب رسول الله والعهد أحفظ عليه مع العالي الكرام وصادي كذاك سلام من جنب مقرز زعمت shehu ya ce na maraita harafin zaje na maraita ma'ana na tafi وقدت الخلق na jagoranci jan halittar Allah بالمدي الفوز ina mai lafazi da yaban maza Allah صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله Mhm, na tafi zuwa manzan Allah ne Mhm, a hafazu
أحفظ ina mai kiyaye hubba rasulillahi soyayya nan na manzan Allah والأهد da alkawari na soyayya
نسير بسير muna tafiya da kuma tafiya fa
يزدري وحد بازل da tafiyan nan yake wulakantar da gaugawan nan na bazilu shaho ولي مقول a gare ni akwai kwaɗan harshe na yabo يحدو بلمداه يلفظ kwaɗan harshen da yake kaifafa cikin magana idan yaban manzo Allah yalfazu kuma yake lafazi da yabanni ga manzo Allah
وقد علم الأقوام haƙiƙa sufaye bayan Allah sun yi sani dukkaninsu inda suke bayan Allah na zamani na da masu zuwa da wanda suka shuɗe inda mutanen Allah ne sufaye ko to haƙiƙa sun yi sani أني مبرز ni mm, ko?
أني مبرز ni abin yankuce ne da kayi a gare su mabarrazu ko
ومن مرض جاروا علي masu hasada kuma da sababin ciwon da yake zuciyarsu na hasada jaru alayya sun yi zalunci a gare ni da zagi وأغلظوا sun kaurara magana a kaina na haka bayan za ka fara ba an saba tintin tintini sun sani kowa ya sani ne a gaba na yi kayi na yi fice cikin annabi صلى الله عليه وسلم da kuma taimakon addini da shari'ar musulunci da yada addinin a zamanin kowa ya sani ni na jaddada ba kamar ni amma saboda ciwo da yake cikin zukatan wasu daga cikin hasidai shine hasada jaru alayya sun yi zalunci a kaina me zalunci ta kawula to abin da ban ji ba ban gani ba an ɗora mu an komai ba abin da ba ko wa agalazu suka kaurara maganganu shi sa idan mutum ya ji wani zagi ana yi wa shehu ko na mutanen da suka ya suke a- ka- ba komai tuntuni an saba haka abin yake kuma alamar kabulin alamar ai, ma'aikacin kenan alamar hadimin annabi kenan in an zagi wani ne to tuntuni gashi ba komai amma min maradin ne wanda ba su da lafiya wanda suke da lafiya suna zagi to na'am
alayya wa aglazu suka kuma kaurara kaina
wa anna ubali ta yaya zan kula ina ruwana
war rasulu mujawiri manzo Allah shine mai makoci na a tare da ni ina tare da annabi ga taimakon annabi ga makotakarsa tare da ni da kullum na tare da annabi to dan me zan kula da wani mai cuta na san ma yanayi ba na ubali ta ya zan kula nan ramuwa ce kuma na san na da memun kuma yana rama mun shine Allah kaga mutum yana ihu sai ya rama bai da mai rama man ne wa anna ubali war rasulu mujawiri
idza sadda arbabun nufus idan ma abocin rayuka suka tattoshe kofofinsu wa ahfazu suka kiyaye abin da suke da shi ko masu dukiya ko masu wata alfarma yayin da suka kori kowa suka hana kowa ba ruwana wa'annan anna ubali duk wani mai mulki ko mai kuɗi ko mai aji ya je ya riƙe abinsa anna ubali in ka toshe kofar an to na zo kofar ne ni da nake kofar annabi a'a war rasulu mujawiri anna ubali idan sadda arbabun nufusi anna ubali yayin da suka kaurara zagi ba ni da kulawa Allah ka ban mu da annabi hutun kenan na'am wa inni abdullahi kuma ga shi hakika ni bawa ne na Allah aslu kitabahu ina karanta littafin Allah shine alqur'ani wa jamba rasulillahi ne kuma ukar rizu ina yaban jamba rasulullahi janibin nan na manzala da hari mutukar zamani na
wa inna rijalallahi danu li da'ati hakika mazaje na Allah mutanen Allah waliye a duniya a ko'ina sun kusanto sun taho lida'ati zuwa bi na abinda na ce akai suke to kuma me zan kula mutanen Allah sun yarda da ni na Allah na manzon Allah ne na ja su muna tafa cikin annabi ai kuma shi kenan rijalullahi danu da da'ati kowa ya san wannan duk garin da shehu ya sauka mafifitan mutanen masu tsoron Allah malaman waliyan ko sarakuna ne wanda kaga sun bi shehu to waliyan sarakuna ne shi duk mutanen da suke tare da shi mutanen Allah ne shehu bai taɓa zama da wasu wannan na ba na Allah ba ba sa bin sa sai na Allah danu da da'ati wali gir'un mugallazu akwai kuma sulke ko wanda yake abin kaurarawa shine garkuwa ta kare jifa da mashin anto
wali bi rasulillahi dir'un mughallazu da saboda manzo Allah wali wali bi rasulillahi silke mai kauri abin kaurarawa da duk abin da za a je wannan abin da yake tare da ni sai ya lalata abin baya shiga ta amma bi rasulillahi sallallahu alaihi da manzon Allah duk wannan kamewa da wannan isar da wannan makotaka da annabi masu sharrin da jifa ba su daina ba ƙara yi suke su ci gaba da yi amma silke wanda yake mai kauri wanda yake lalata duk makamin da aka turo ya tabbata gare ni bi rasulillahi sallallahu alaihi da manzon Allah
fa ainu inayatil ilahi yace ainiya ta ina wato idaniya ta inayoyin ubangiji bi Allah fadlihi da sabbin farala Allah bi badwin نعم تل... تلاحظ تلاحظ.
لجن- لجنبي تلاحظ كو وأين عناية الإله بفضله جانب بفضل دار ربه.
تلحظ.
مجدشم دا- دا- دار تلحظ إدانيا تإنايوي ثرو ثرون أبنجي الله تلحظ تنا هرارو وتنا كلوني جانبي da janibi na gaba ɗaya kallo na tsari ba abin da zai same ni الدهر matuƙar zamani Bad wind.
bifalli a ba- ba- a ƙauye ne ومصر ko a birni nake ni da masoya na inna duk muke to ainiya ina ta inayar Allah tana hararo mu babu abin da zai same mu sai alkhairi an mana haka kuwa bi farlihi albarkacin farala ta Allah
wa man la hazathu ainuha wanda idaniyarsa ko ta idaniyar inayar Allah ta hararo shi khaffa kulla ma yukhafu sai abin duk da ake jin tsoro sai ya zama ya zama ya yi sauƙi ya yi tafifi babu tsoron kullama ya hafu alaihi wal adu maki kuma yuqarrizu sai ya zama yana yin yabo Allah saboda ainihin inayar Allah ta kallo duk abin da ake jin tsoro kowa yana tsoron wannan abin zai zama haɗari zai zato a wajenmu sai ya zama ba komai mai sauƙi ne ba wani haɗari no problem kawai kuma makiyin da ya kai kiyayya ko ina sai ya wayi gari ya zama yana yi mu yana faɗar ai mutanen mutumin kirki mutanen kirki ne dole ne Eh, haka Allah yake tsarinsa komai daren daɗewa hisa bayan Allah ba sa faɗa da kowa Eh, dan su suna da wani sinadari musamman masoya manzo Allah irin su shehu akwai wani sinadari da Allah yake ba su su suka san abin ba sa faɗa da kowa duk inda ka kai da faɗa da su da zagi da cin mutunci sun san ƙarya kake takalifi kake wa kanka zuciyarka ba haka ba ne saboda annabi ne da sirrin ma'aiki ne dolanka ne ka so su an kallafa wa zuciyoyi so sai na ka kai da zagi sai dai kai amma ba ka da dalili kuma yi kake a fili ko don ka ce wani mahasadin ko don ka burge wani ko don ka amma zuciyarka in za a tsaga lillahi wa rasulihi abin nan ba haka ba ne shi sa ake yin afuwa ba a rigima sai dai a ce Allah iyaye abin da yake janyo matsala Allah ya kawar da ita shi ne na yara dan uwa in an yi rigima musamman sai an gama an je ko bai za a yi an kai an kai kara gaba malam an yi hukunci ko an ce wane ne ko me aka ce ba ya musu amma in an ma yi masa bulala ko an je an kwace an ce ba nasa ba ne kuma abin nasa ne wani abu ma bai san an yi ba to sai tsakar dare tsakar dare zai tashe ka kai da kai fadan wane wane ka tashi wa kowa sai kai sai shi sai ka duba Allah yanzu abin da aka yi ɗazin nan haka ne yanzu dan Allah abin da aka kai kara ta haka mun bulala dan Allah na yi maka ka dubi Allah ba mai jin mu sai Allah wallahi ba haka ba ne to haka fada da shehu haka yake duk wanda ka ya kai matsayin ya kai ya kai ya cike da zagi da suka da za ka same shi a gefe ɗaya dan Allah tsakaninka da Allah da ganin sai kai wallahi yabo za ka ji shi sa mu ce ko me za a ji a yi shiru mu je zuwa nawa aka yi na da can ma da aka yi ya aka yi yanzu an dawo shehu ko ka bane ko a bi maka wannan haka Allah ya shirya da albarkacin manzon Allah Allah kara shekara fa'ashkuru rabbi shehu ya ce ina gode wa ubangiji na Allah bil amini da amintaccen Allah annabi Muhammadu ina gode masa shi ina gode masa shi ba ina yaba masa wa wuddihi da kuma soyayyarsa sa'khdimuhu madhan shehu ya ce da sannu ba zan yi hidima ga manzan Allah madahan da yabo madaddaharu yuhfazu Sar- yabon ko da zan masa zai zama matuƙar zamani ana kiyaye shi ana rera shi ana fassara shi gashi ila yawmul qiyamati duk sukan ka duk ba- bakin cike ka ka isa ka ka kawo da diwani wannan diwanin ha ba yana fada annabi sallallahu alaihi wasallam da za a ce za a kwashe duniyan nan a yi wata ana zuwa sababbin za ka ji diwani ya tashi ina nan duniya da lahira diwanin shehu da yabanni na manzon Allah wadda dare tufazu na'am alaihi salatu llahi Salatin Allah ya tabbata da manzon Allah ma qala sadiqun matuƙar faɗin nan na ne gaskiya cikin soyayya shine ne in ya wa hubba rasulillahi wal ahada ahfazu Ishe kuma ina mai kiyayewa ga soyayyen manzo Allah wal'ada da kuma alkawarin soyayya.
alaihi ma al alil kirami Salati ya tabbata gare shi da halayensa masu wa girma da sahbihi sahabbansa.
kazaka salamun Haka nan gaisuwa ita ma ta tabbata gare shi da halayensa da sahabbansa.
mal janabu muqarrab Matuƙar jaribin manzo Allah ya zama shine abin yabo to Allah ya ta salati gare su shi ko janabin annabi shine abin yabo alhamdulillah